الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka yau muna ranar juma'a zai zamo 22 ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1444 da ya dace da sha biyu ga watan biyar shekara ta 2023 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam ci gaba da karatu na loga daga littafin attahani wanda ya fi shahara da addaliya an kira shi addaliya saboda rawi na kowane baiti harafin ƙarshe shi ake kira arrawiyu a ilmin arut to za mu duba za mu ga dalon ne shi yake ƙarshen kowane baiti to shi yasa sai aka jingina ta aka ce mata daliya yawa ma'ana ƙasida wadda baitocinta suna ƙarewa da harafin dalon wanda abu ali alhassan yusi ya rubuta saboda ya taya malaminsu da ya dawo daga aikin haji karo na biyu a malaminsa ibn nasir addira'i allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu wannan littafi ya kuma ba mu ikon ribatuwa da abin da ke cikinsa da wannan darasi shine darasi na shida za mu tashi a shafi na bakwai. Bala ya ce, Wadda haru midmarul fata fa'iza rada minhu ila amadin yu'ammaruhu radi. بين جواد المرء يحضر نحوه ليحوزه إذ حله وتم الحدي سهم لأغراض النفوس مسدد من يرم من مهج البرايا يقصدي أو رمح خط سمهري مشرع في كف أبصر بالمطاعن أيدي من تعتلقه شباته لا يجده قيل الحلائل بعده لا تبعدي أو أو حوض إبل ما يشظ بظمئها منها أفيل عن أصل المستورد أو سدة يدعى إليها الأجفلا كل الورى من مذعنين ومرد وحبالة كل الأنام رهينها من عائل متكفف أو قصرد وممجد حشد الموالي واعتلى في ملكه ومعبد لم يحشد عرضت بني ساسان في غلوائها قدما على قرب الحسام المجدد بلتي والدهر dama baitin da ya gabata ya gaya mana cewa mutuwa hanyar kowa ce إن المنون هي السبيل فمن يكن لم ينتهجه برجله فكأنقدي mutuwa ya ce hanyar kowa ce wanda ya tafi bai yi gaggawa ba kai da baka tafi ba ko baka bakara ba duk wanda bai shiga wannan hanya ba ma'ana bai mutu ba to ka kaddara mai kamar ma ya shige ta ne kuma haka ne to sai ce waddaharu zamani yana son ya nuna maka rayuwa ba komai bace sai ce waddaharu kaga zamani da kake rayuwa a cikinsa kila shekara hamsin aka ɗiba ma wala Allah sittin wala Allah saba'in to wannan shekarun da aka ɗiba maka shi yake nufi da addaharu a nan tunda kowa da shekarun da Allah ya ɗiba mai sai ce midmarul fata shine wurin sukuwar saurayi eh shine wurin da saurayi yake sukuwa yake sukuwa ƙarshe in sukuwar tashi ta ƙare shikenan sai koma lahira almidmaru asuluhu shine wurin da doki yake sukuwa e, fili da doki yake gudu yana sukuwa to ƙarshe in ya gaji kaga dole ko kuma in ya kai ƙarshen filin kaga dole ya tsaya to haka zamani fa yake sau haka duk faɗi tashin da kake yi ka yi kaza ka je kaza eh duk wannan matsayin sukuwa ne da zaran ka riga ka kai ƙarshen wannan filin wannan fagen to shi kenan sai ka ji ɗaya an ba da sanarwa aiwa ne ya mutu sai ce fa'iza da idan saurayi ya dinga gudu ko ya gudana ya dinga sukuwa shine rada bi fathin ra ya dinga sukuwa a wannan fagen nashi ma'ana na shekarun da aka ɗiba mai minhu daga wannan fagen ila amadin ya zuwa ga zangon shekaru ko kwanaki yu'ammaruhu wanda aka yanka mai don a rayar da shi a ciki toradi daga ƙarshe sai ka ji an ce ya mutu ya mutu ina wani ayawa ne ya mutu me yasa saboda iya gudun nashi ya yi mi ya ƙare iya abin da aka yanka mai iya jirga-jirgar da zai yi iya yawace-yawacen da zai yi iya garuruwan da zai tafi iya unguwannin nan da zai tafi ya riga ya canya abinsa to sai ka ji ɗaya an ce radi bi ma'ana mata wa halaka ai ya mutu to abin da haka za ka zo kana ɓata makanka lokaci ya ce to wai in ma wancan misali bai gamsar da kai ba innal manuna hiya sabilu bai gamsar da kai ba to ya kamata ka wa'astu da wannan tunda abu ne wanda yake ka gan shi ƙarara ko baka mutu ba wani naka ya mutu ko wani na kusa da kai ko wani abokinka ko wani wanda ka sani saboda haka yanzu gaba ɗaya malam wa'azi zai ta muna za a shiga wa'azi za a koma wa'azi sai ce baina jawadun jawadun mar'i ya ce misalin zamani baina tsakanin jawadul mar'i wato doki ingarmar doki doki mai ƙarfi mai sukuwa dokin mutum ya hudiruhu da yake sukuwa da shi na hawahu zuwa katarnin inda aka ɗiba mai ya kai za abin kamar sukuwa ne da tafiyar da kake yi da komi da kake yi to fa yana da iyaka to sai ce kamar ingarmar doki ne na mutum mutumin ya hau ingarmar dokin ya hau dokin yuhudiruhu shi ma ma'anarsa yana sukuwa ko yuhudiru yana sukuwa na hawahu domin ya kai ga wannan fagen nashi ya tunkari wannan fagen fagen shine shekarunsa gudun shine faɗi tashin da yake yi tashbihin kenan ya je unguwa kaza ya je gari kaza ya je kasuwa ya je masallaci ya je kaza to wannan shine matsayin sukuwa eh shi kuma fagen nasa midmaru kenan shine bi shekaru sai ce yana yin haka ne liya huzahu saboda ya tattara duk abin da Allah ya yanka mai zai yi na ayyuka na yawace yawace na maganganu na komai sai ce iz kwatsam sai ka ji an ce halla huwatan ko huwata malhadi ai ya sauka cikin ramin kabari a mutum ma mutum nawa ka sani sai ka gaɗe baka gani sai ka tambaya ina wani ai ya rasu jiya wanda kai kila lokacin ma baka kaddara mai mutuwar to haka rayuwa take ba to duk wanda haga ya sauka huwata shine rami na malhari kabari to waccan su kuwa tashi ta riga ta kare duk abin da Allah ya yanka mai ya canyi in kuma baka gamsu da wannan wa'azi ba to ga wani sai ce sahamun ko kuma mutuwa kamar wani irin kibiya ne kamar wani irin kibau ne musaddadun wanda an ka daidaita shi don a halba shi li'agaradin nufusi saboda ɗaya a yi target ɗin rayuka na mutane wai mutuwa kamar kibiya ce aka halba ta zuwa ga aka daidaita ta kamin a halba zuwa ga rayukan mutane agrad shi ne abin da ake target don a same shi a kashe shi ko a ribace shi to duk wanda haga ya mutu wannan kibiyar ta same shi sai ce manyar mi ko duk wanda kibiyar nan ta jefa min muhajil baraya daga rayukan halittu to yi kusa da wallahi sai an same shi ba a kuskure ba irin halbin mahalbi ba ne da zai zo ya halbi tsuntsu wani lokaci ya dace wani lokaci ya yi kuskure to shi wanga kibiya na mutuwa ya eh in ka ga mutum bai mutu ba ko irin a samu asidan haka kaga kamar mutum zai mutu bai mutu ba to ba kibiyar ta an ka halba ba yana da kyau mu fahimci wannan amma inda an halbi kiban nan to sai ya mutu kama a sokoto wani ke ban labari wani ya zo zai keta rago da bai kula da mota ba sai wani na kusa da shi sai ya jayo shi to jaye wadda ya yi mai shi ya samu mota ba ta buge shi ba yana jaye shi shi wanga da ya jaye din ya tsallaka yana tsallaka sai mota ta zo shi ko ta buge shi kaga shi wancan da ya kubutar da shi saboda nashi kibau ba a halbo shi ba ashe wai nashi shi na an ka halba shi ne zai sama kuma shi ne zai mutu kuma wannan time ɗin ba haka mutuwa take to mahaju shi ne rayuwa an gane ko jam'i ne na muhujatu ya an ce muhujatu shi ne annabsu to ya an ce almuhaju shi ne annufus rayuka ma'ana duk wanda kibau ɗin nan ya halba daga cikin rayukan albaraya halittu yi kusari to za a same shi ba bai kaucewa in kuma wannan misali bai ma ba misali nawa kenan ga innal manuna ga waddaharu ga asahamu uku kenan to ga na hudu in duk wancan wai wa'azin kai baka wasu ba sai ce aurin hukhaɗin ko kuma ka ƙaddara mutuwa kamar mashi ne ƙirar haɗi. Haɗu an ce wani gari ne can yake wajen albaharai ƙasashen larabawa. To an ce su kuma cikin laraba sun fi kowa iya ƙera mashi. To shi sai an ga tashi buga misali da mashinsu wajen nagarta. Eh? da kuma kai suka yadda ake so to ana buga misali laraba na buga misali da irin mashinsu sai ce wai ko ka kaddara ita mutuwa kibau ne mashi ne ko kwari ne ƙirar haɗi shi yasa ake cewa rumhun haɗiyun samhariyun kuma takobin nan gashi da bakin da ƙarhi yana da ƙarhi sosai shine samhariyun mushra'un kuma wanda an saita shi inda ake so a halwa shi an tsaya an sheta shi ne malam mushra'un akan ce rumhun shari'un ko mushra'un bi ma'ana musaddadun wannan kaga ya gabata a baya to duka malam yana bambanta maka ne alfazu na larabci saboda ka samu jari eh can ya ce ma musaddadu kuma ya zo ne ya ce maka mushra'un kuma duk ma'anarsu ɗaya fa sai ce kuma mashin nan fi kaffi abusara yana saman tafin hannu mafi ƙwarewa bil maɓa'ini da yawan soke-soke wato mahalbi na ya iya suka sai aka ɗauko wancan takobi na hatsi an ka bashi an ka ce ga abin da ake son ka halbi ayyidin kuma wanda yake gahe da tsananin ƙarhi shi mahalbin to kaga gashi ƙwararre a wajen halbi a basara sannan gashi maji ƙarhi sannan kiban ga kuma gashi kibau ne wanda yake duk abin da ake bukata ga mashin ya cika shi to irin wannan ba a tunanin ya yi kuskure to ko ka kaddara haka mutuwa take haka mutuwa take sai ce man ta'taliqhu shubatuhu shubatuhu kaihin takobin nan na mutuwa man duk wanda ta'taliquhu tarratayu da jikinsa ko tarratayu da shi to sai ce ƙilu ga can gaba ƙilul hala'ili maganganun wato amare ko mata jam'u halila ya ce halila shine mata to wai maganganun ‘yan mata shine ƙilu ba'adahu bayan daidaita wannan cinin ko kaihin kibauɗin nan ko mashin nan ko na ce madda suke su ne mai addu'a la tab'udi Allah ya sa kakka halaka ko kuma kakka yi nisa nisan da zai sa ma ka je ka fada cikin bala'i don akan karanta la tab'udi la tab'udi sai ya zamo da ma'anar kakkai nisa da masaukinka ko ‘yan uwanka ko danginka ko tsarekunka bidon mil'aini akan ce kuma la tab'idi shi kuma ma'anar salata halik ma'ana kada Allah ya kaddara ma halaka kowanne daga cikin su addu'a ne eh kada Allah ya sa ka yi nisa daga waɗanda za su taimaka ma in musiba ta zo ko kuma kada Allah ya sa ka fada cikin bala'i. To larabawa sukan yi amfani da wannan lafazi suna nufin addu'a da shi. To wai a samu mata suna gaya ma irin wannan wannan addu'ar su taru su yi tayinta su yi tayi su yi tayi su yi tayi. In dai an saita ma kaihin wannan mashin na mutuwa, to sai ka dawo baya la yujidihi wannan maganar tasu ba za ta amfani ka ba. sai ta zo ko ba ta zuwa to ta gani wani ma in zai tahiya sai an hada da addu'o'i Allah ya kiyaye Allah ya mai lafiya Allah ya kawar da sharran hanya Allah ya kaza kaza kaza amma ana hana mutu to shine abin da yake faɗa ana au in kuma baka gamsu ba haiwayo kai mala akwai misali wato dai dole sai ka yadda au ko kuma ka kaddara ita mutuwa haudu ibilin tafki ne na ruwa na raƙumi ma'ana tafki ne wanda ya tara ruwa wanda raƙumma suna gangaruwa su sha wannan ruwan to ka kaddara haka mutuwa take eh? sai ce a filin ga can gaba yawwa a filin ɗan taure na raƙumi shi ne a filin ɗan taure na raƙumi sai ce ma ya shizu baya karkacewa bizimi iha da shan wannan ƙorama ɗin an asal mustauridi wai don ganin sandar mai gargada raƙumma ba ta hana mai ya gangaro ya sha ko tana hana mai sai dai mai jigi shirwa ba waɗan tauren raƙumi ne ƙishirwa ta dame shi ta koro shi ya zo ga ruwan yana gani kwance sai ka taso da sandarka to ba za ta mayar da shi daga shan wannan abin sha ba to ya ka kaddara haka mutuwa take azzimu in an kawa za'un kasara ana nufin wasu sun ce shine ashurbul akhir shine ka sha ka sha ka sha ka sha to shan da za ka yi na ƙarshe shi ake kira da azimu a larabci ma'ana shan da za ta yi na ƙarshe shi ɗan jinjirin wannan raƙumat to ɗaga sandar mai gargaɗa raƙuma ko mai koro su su zo su sha ruwa ko kar su sha ruwa to ba zai hana ta ta sha wannan shan na ƙarshe ba sai ta sha inda raƙuma ce haka al'ada ta take ko yanka ta za ka yi in wannan misali bai ma ba au yanzu ya rage naka sai ka zaɓi wanda za ka zaɓa au suddatun ko kuma a mutuwa wata ƙofa ce ita ce sudda ai albab wata ƙofa ce yudu'a ilaiha da ake kira ilaiha zuwa ga shiga wannan ƙofa al'ajifala akan kiran kowa da kowa shi ne al'ajifala adda'watu al'amma kiran kowa da kowa sai ce kullal wara dukkanin halittu min muz'ini ne daga cikin masu da'a ga Allah wa murradi da kangararru shaidanu marasa da'a jam'u maridin shine murradu to in za a yi murradi sai a ce maridu jam'in sai a ce murradu to yi da kangararre da mai da'a ba ruwan mutuwa kofa ce kamar yadda akwai walima wadda laraba ke kira da adda'awatul ajifala suna nufin ko da'awatul jafala shine suna nufin walima a irin an gayyaci kowa da kowa da mai kuɗi da talaka da yaro kowa an gayyace shi to ya kama ƙofa ce wadda aka kira kowa don ya zo ya shiga in ko baka gamsu da wannan ba muza'ini ne shi kuma jam'i ne na muza'ini shi ne mai miƙa wuya mai ɗa'a to wannan shi ne na ƙarshe ausuddatun zai yi ƙarin bayani ne ya ce wa hibalatun ita mutuwan nan fa tarko ce mun san tarko ko? to kullul anami dukkanin halittu rahinuha ababen jingina ne ga wannan tarkon mana an tsare su ne don wannan tarkon ya zo ya kama su min a'ilin daga talaka mutakaffifin mai miƙa hannu yana roƙo a ‘yan mai sulaɗe ko sulubi. Au ƙusuradi ko mai yawan dukiya shine ƙusuradu, ai alganiyu, sahibul mal, to babu ruwan mutuwa. Talaka kake, ko mai kuɗi kake, sai ka yi Kai, wa mu majadin da abin girmamawa shine basaraki. hashadal mawaliya wanda ya tara bayi suna ta mai hidima wa'atala kuma gashi ya ɗaukaka fi mulkihi a cikin mulkinsa cikin sarautarsa sai ya tahi wa mu'abbadin da abin bautarwa shine bawa shi ma sai ya tahi bawan da lam ya hashudi shi bai tara komai na bayi ba don shi ma bawa ne to bawa na tara bayi sai ce aradat bani sasa na fi gulawa iha man ala garbil husamil mijdadi ya ce mutuwan nan almanuna ɗin nan ka ɗauko ta almanunu aradat mutuwa ta gitta ma bani sasa na ƙabilar sasada shine wasu ƙabilu ne an ka yi ƙabila ce sai da an ga samu basara ke talatin cikinsu jirga juna kuma suna shugabanci a paris wani wanda ba ɗan ƙabila ba bai shigo ba aka samu suka ce biyu mata 28 kuma don maza ne eh to kuma irin wa'ancan shekaru na da irin shekaru ɗaruruwa ɗin nan ba irin na yanzu ba sun samu kusan shekara dubu suna mulki su ɗai to wai shi ne ya ce maka hadda suha wallahi sai da mutuwa ta bujiro musu fi gulawa a cikin halakarsu a cikin halakarsu ko yaƙe-yaƙensu da suke don sun daga baya sun yi ta yaƙe-yaƙe to sun su duk an kakashe su wajen yaƙi ƙidaman wannan kuma ya faru zamanin da ya gabata mai tsawo kuma ta gito musu ala bisa ga garbi kaihin alhusami takobi almijdadi mai yawan katsa ma'ana sun gwabza da maƙiyansu abokan husuma su sun hakashe su to banu sasa na mutuwa ma ta bijiro musu bale kai wanda su da sun ka rika mulki ganin sun daukan ma sun kai gaba ɗaya ma duniya ba za ta tashi ba to aliyusi kenan sai a tsaya nan ko saboda haka yau wa'azi akai eh to haka addaliya take سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته